لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 29 ga watan zulhida hijira tana da 1443 wanda ya dace da 29 ga watan shida miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin tufatul hukam muna cikin fasirin fil wasiyyati wa ma yajri majraha yace wa in yakun ardan wa kana indahu فلهم الرجوع فيه بعده أغني إلا إذا ما قال لا تحاسبوا وترك الكتب فلن يطالبوا وكالأروج الحيوان مطلقا به الرجوع بالذي قد أنفقا وإن يكن عينا ورسما أصدر بأنه ذمته قد أمرا فما تحاسب لمستهدي وهو كالهادر دون فرد وإن يكن في ماله قد أدخلا من غير إشهاد بذاك آملا مع علم أصله فها هنا يجب رجوع وارث بإنفاق طلب وغير مقبوض على الإطلاق كالأرض في الرجوع في الدرس وموت الابن حكمه كموت الأب وقيل في يسر أب حرف وشب muna magana akan uba da ya ciyar da ɗan shi a lokacin da ɗan yake da wadata dama in ka lura ƙa'ida ta nuna cewa duk ɗan da uba wajibi ne ya ciyar da ɗan shi matuƙar ɗan yana talaka ba shi da abin da zai ci uba zai wa ɗan shi ɗawainiya idan ɗan ba shi da abin ɗawainiya amma idan ɗan yana da abin ɗawainiya uba yana da damar yamar a nashi yanzu misali kana da 'ya'ya guda biyar shi ɗayan uwarsa yar masu kuɗi ce babanta ya rasu ta ciwo gado kuma ta rasu ta bar waɗanta to yanzu zaka iya ware wannan yaran za ku ka biya su fees sauran na yaran ka biya a kuɗin ka na yaran ka ɗauka kuɗin shi ka biya in an zo wajen ciyarwa wajen tufa komai za ka mar a nashi tunda shi ɗin yanzu ɗawainiyan shi baya kanka dan yana da nashi mun gane akan haka muka ɗaura karatun to shine a karatunmu da baya muka ce idan uba ya yi wa yaro ɗawainiya bayan uban ya, to uban yana raye yana da daman in yaron ya tashi ya yi lissafin kaf abin da ya kashe yaron ya cire a kuɗin shi wannan ba mun faɗa ba muka ce to idan uban ya mutu fa ga kuma dukiyan yaron a hannun uban to yanzu a nan ne muka bambance muka ce dukiyan farin kuɗi ne ko kadara ne idan farin kuɗi ne ba kadara ba kuma da baban ya mutu an samu ga dukiyan yaron cif dama ya buɗe mara akawun miliyan ɗin shi goma gashi nan a cikin akawun ɗin shi sai ɗan interest ɗin da ya karu ko wani abu haka amma kuɗin yaron uban bai taɓa ba kuma ga uban ya mutu kuma lokacin da ya mutu sauran magara suka ce to ai wani an mar ɗawainiya sai ai lissafi a cire tunda ai shi nauyin shi bai hau kan baba ba sai aka ce to baban ya yi wasiyan a yi lissafi a cire da yi wasiya ba ya rubuta bai rubuta ba kuma ya kuɗin ga sunan kuɗi cif a je to yanzu a nan ba zancen a cire a kuɗin shi kai wa baban shi yamar dan Allah ne wannan kuɗi na shi wannan mun karanta a baya wannan ɗin farin kuɗi ne kenan to shi ne karatunmu na yau ya ce amma idan ya yi wasiya fa in uban ya yi lissafi ya yi wasiya rubuta dole za a cire a cikin wannan kuɗin wancan karatun kenan to karatunmu ne ya ce wa in yakun arban can ba mun ce idan farin kuɗi ne ba wa in yakun arban idan kuma kadara ne shi yaron ya mallaka wa kana inda kuma kadaran ya zamo yana hannun baban kamar yanzu mamarsa ta bar mar fili a Abuja ko ta bar mar wasu dabbobi ko wasu bayi ko wasu tarkace amma tarkacen suna nan cif baban ya hada ya ajiye wa kana inda ya kasance yana wurin uban to yanzu bayan uban ya mutu da aka zo rabon gado suka ce ai wane daga shekarar kaza zuwa kaza shi ɗawainiyarsa bai hau kan baba ba saboda haka za a yi lissafi a cire balahum ruju'u fi ma fi ibadahu suna da daman su komo a yi lissafi a cire mutu kaga yanzu anan in kadara ne za a yi lissafi a cire sannan a raba gado idan farin kuɗi ne ba za a cire ban je uban bai yi wasiya ba me hikiman haka farin kuɗi ai bai da wahala tun da kaga uban bai taba ba yana mar da nashi wannan ya nuna uban ya mar dan Allah ne kawai ba dan yi ainihin fanshe ba inda ba ya rubuta cewa fanshe ba amma a nan wajen kadara in ka lura ai kadara tana da wahalar sha'ani idan ya ce zai siyar ba amma ki kayyarwa zai yi mai yiwa dalilin wannan ne ya bari yana mar ɗawainiya yana rubutawa da nufin cewa nan gaba duk lokacin da Allah ya kawo tashin wannan kadaran ko Allah ya kawo yaron ya balaga in zan bashi kayan shi sai mai lissafi ya cire mun akwai wannan hujja saboda haka in kadara ne kuma ga da kuka ce ba ku yarda ba to kuna da ainihin magana za a cire muku ainihin abin da aka yi yaron ɗoyiniya a zuba sannan a raba gado na to kaji illa iza ma qala la tuhasibu sai dai in akadaran nema in uban dama ya san ƴaƴansa irin masu kwakwa din nan ne kan ya mutu ya kira zai ce to ba la tuhasibu kar ku yadda ku ce za ku wani lissafi kayan shi cin nashi ne wannan ɗawainiya ni na mar da kuɗi na dan Allah wata ragal katiwa kuma uban ya bar rubutu bai rubuta ba kuma ya yi togaciya kar a karba to a nan falan yi eh har abada ba zai yi a nemi wannan abin ba tunda me abin ma ya ce ya bari saboda haka ba ku da damun ku cewa ai to la wasiyatul warisin wannan ai wasiya in jiwa shi lokacin da ya bashin ai ba yanzu ya bashi ba yana da lafiya ne mara ɗawainiyan kuma yanzu ya ce kar a yi lissafi a karba saboda haka shi kenan dole ya wuce ba za a karba ba ga abin abu ne in farin kuɗi ne sai uban ya ce a karba ya rubuta za a karba idan kadara ne za a karba sai uban ne ya ce kar a karba kuma bai rubuta ba kaga kamar aka fi wancan kenan to wakar urudin haiwanu mudalakan alhaiwanu dabbobi haiwanu naɗi ko gairu naɗi kenan ko dabba na mai furuci kamar mutum kamar bayi ya bari ko dabbobi haka kamar shanu ko dawaki ko wani irin dabbobi ma mudalakan saki ba tsiri a kar urudi kamar kadara ɗin ne in ba su yarda ba fihi ruju'u suna da daman su komo billazi kad an faka da abin da baban ya ciyar in dai ba baban ne yana a yi lissafi ba kamar yadda a kadara za a karba haka in dabbobi ne ma dole za a yi lissafi a karba wannan kenan wa in yakun ainan wa rasman asjara bi annahu zimmatahu qad amara to wa in yakun ainan idan kuma ya zama farin kuɗi ne in ba kuma ta ba can fa muka ce farin kuɗin sa yana nan cin a ajiye ko to wa in yakun ainan idan ya zama farin kuɗin ne amma uban ya cinye amma wa rasman asgara uban ya tuzgo da ainihin rubutu da cewa bi annahu zimmatahu qad amara uban ya ce ya rayar da wuyan shi ma'ana wane mamar shi ta mutu ta bar miliyan biyar miliyan biyar ɗin na yi amfani da shi amma bashi na ɗauka kaga zimmata wukar amara ya ce ba wai kuɗin shi ba na halka a bashi na ɗauki kuɗin shi kaga ba mata hasubun shi ma li mustahiki babu lissafi ga wanda ya cancanci wannan kuɗin ba zai yiwu a lissafa a ce a cire tun da ai baba ya riga ya kashe kuɗin to ya za a yi mutumin da ya ɗauki kuɗin ka bashi kuma a ce wai a ɗawainiyan shi yana ɗawainiyan ka yana wuyan shi ba za a yi wannan lissafin ba wa huwa kal hadiri wannan kuɗin kaman kuɗin da yake halarce ne duna farki babu wani bambanci tunda ai uban da a ce ɗawainiyansa a kuɗin shi mara ai uban ba zai ce yana bi na bashi ba kasancewan ya ce kuɗinsa bashi a kaina ya nuna ɗawainiyan da ya mar kyauta ya mar wannan kuɗi kuma dole a yi lissafi sai an biya shi kuɗin shi cif sannan a zo a raba gado wannan duka fa muna magana akan idan dukiyan yana hannun uban ne wa in yakun fi malihi kad arkala min ghairi ishadin bi zaka amala ma ilmi aslihi fa haguna yajib ruju'u warisin bi infaqin ilim wa in yakun fi malihi qad arkala can in ba kuma ta mun ce kudin sa yana ware sannan abu na biyu mun ce kadara amma kadara tana nan aje nan na uku mun ce uban ya dauka amfani amma ya rubuta ya tabbatar da ana bin shi bashi to wannan hawa na hudu kuma wa in yakun fi malihi qad arkala idan uban ya zuba kudin a cikin dukiyarsa min gairi isharin ba tare da ya kafa shaidu na amala bi za ka ya aiwatar da wannan ya kafa shaidu an yi lissafin abun wane ne sannan kawai da ya karbo gadon sai watsa a cikin dukiyar shi ma ilmi asali amma an san asalin dukiya yanzu misali yaron mamar shi ta mutu ta bar mar fili a GRA uban sai ya siyar da filin miliyan talatin kawai sai ya watsa kuɗin shi ya ci gaba da mu'amala kowa ya sani an san asalin abin an yi komai amma yanzu ina kuɗin baban ya zuba a cikin kuɗin shi ya ci gaba da mu'amala to fa hakuna kaga a nan ya ji buruju warisin komowan magaji ya ce a yi lissafi yana wajaba bi in faɗin ɗulif da ainihin nafaka ciyarwa da ɗauniya ɗulif da aka nema kaga bambanci da wancan shi wancan uban da ya ɗauka ya rubuta ya tabbatar da bashi ya ɗauka wannan kuma uban ya ɗebi kuɗin yaron ya zuba a cikin kuɗin shi ya ci gaba da ɗawainiya ba tare da ya sa shaida ba kuma bai ce ba shi ya ɗauka bai ce komai ba kaga kenan duk ɗawainiyar da ya wa yaron a cikin kuɗin shi mar tunda kuɗin yana haɗe na uba idan yawa sauran ƴaƴan shi a kuɗin shi in yawa wannan a kuɗin yaron ya mar saboda haka yanzu idan uban ya mutu aka zo za a yi lissafin kuɗin yaron sai a yi lissafin ɗawainiyar da aka mar tunda kuɗi ya shiga cikin wannan kuɗin kuɗi ne kake da shi a cikin kuɗi kuma ke ma ɗawainiya ai duk ɗawainiyar da aka ma sai mu ce a naka ake yi saboda haka yanzu sai an yi lissafi an cire ɗawainiyar da kamar in yana da ainihin ciko sai a ci kamar na in ko shine zai ciko kaga ba zai ba kaga kuɗin sa yana karewa ɗawainiyar shi kuma kan uban misali kuɗin zanda ma dubu ɗari uku ne uban ya biya mar school fees ya je law school ya yi wayewa ya yi me da aka yi lissafi abin da aka biyo shi dubu ɗari biyar amma akwai dubu ɗari ukun shi wanda uban ya watsa a cikin dukiyarsa.
Yeah.
To, yanzu da aka yi lissafin dubu ɗari biyar ɗin nan ba zai a ce mar ya kaci kwan ɗari biyu ba. ai ana cinye ɗari ukun shi ma kowa ne tausayin sauran yara. Mun gane ba? Ana cinye ɗari ukun nan shi ma ya zama fakiri, yana zama fakiri ya kawo kan nan. Ɗari ukunsa ya cinye, ɗari biyun nan ta koma kan uban.
baraki zai biya baki a ce za a iya biya su sun biya ne ka gani amma inda cikon shi kuma aka ce ɗawainiyansa ɗari uku ne kuɗin shi ɗari biyar to dole sai an cire mar ɗari biyun shi an bashi to wa gairu matsabudin wannan duk muna maganar kuɗaɗen suna hannun uban ne wa gairu matsabubin kuɗaɗen da ba su zamo abin karɓa ba uban bai damƙa ba ma'ana suna hannun wani alal idlaqi wannan mutlaƙan sake ba ƙayyadewa kal urdi za mu ɗauke shi kamar kadara ne fi ruju'i cikin kuma bittifaqi da ittifaqin malamai gaba ɗaya yaron yana da kuɗi ko kuɗin kadara ne ko farin kuɗi ne amma baya hannun uban yana hannun wani uban kuma yana mara ɗawainiya yau da uban ya mutu sai sauran magara suka ce ai ɗawainiyansa daga ran da ainihin mamar shi ta mutu yayi gado ɗawainiyansa ta hau kan shi ina kuɗin aka ce kuɗi yana wajen kawunan shi to yanzu ba su yarda ba sai an ji an yi lissafin kaf ɗawainiyan an kawo an zuba sannan a raba saboda me saboda tunanin mu da kuɗin ya zo wajen uban uban zai ɗauka kasancewan kuɗin baya hannun uban shi yasa uban yake mara da nufin cewa za a yi lissafi wannan duka muna maganar inda uban ya mutu kenan ba to wa motul ibni mutuwan dan idan dan ne ma ya mutu rikici ya tashi da magadan dan da uban hukumu hukuncin shi kamar abi kamar mutuwan uban ne wakila fi yusri abin harfin wajen amma wakila an samu wani kauli aka ce fi yusri abin idan uban yana da wadata bayan dan ya mutu aka zo rabon gado ya ce zai lissafi ya cire abin da ya mar ɗawainiya to wani kauli ya nuna cewa halfun rantsuwan uban wajab ya wajaba dole sai ya rantsi akan ya mar janya ainihin biya shi alhamdulillah
idan in amfani da musulun da musamman